أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينقوى يومنا شاهد قوة بيو هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم daga Makka zuwa Madina shekara ta 1441 wanda ya daidai da sha uku ga watan goma miladiya haihuwar annabi Isa ɗan Maryam alaihi salam shekara ta dubu biyu da goma sha tara. Muna a masallacin Imamu Malik a karce ko unguwa ta wadata a birnin Niyame, Nijar, yau muna da lahadi, tafsiri da muka saba gabatarwa a dukkan lahadi zuwa lahadi na mako-mako kenan. muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora cikin wannan karatu da za mu gabatar. Allah kuma ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam a cikin ayyukanmu gaba ɗaya, Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu kyakkyawan ƙarko, Allah ya sanya aljannar Firdaus ta kasance makomanmu da mu da ku gaba ɗaya. A satin da ya gabata mun tsaya akan aya ta ɗari da arba'in da ɗai zuwa ta ɗari da arba'in da biyu a cikin suratu al'an'am a shafi na ɗari da arba'in da shida. Don haka a yau da izinin Allah za mu tashi a kan wannan aya wa min al'an'ami hamulatan wa farsha.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين الله سبحانه وتعالى ومن الأنعام حمولة وفرشا malaman tafsiri suka yi magana guda biyu shi min al'an'ami ko yana da alaƙa da hamulatan wa farshen min al'an'am, an gane ko? Kenan wato an sha'a hamulatan wa farshen min al'an'am, waɗansu kuma suka ce a'a yana da alaƙa ne da an sha'a, kenan an sha'a min al'an'ami hamulatan wa farsha. Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta min al'an'ami daga dabbobin ni'ima, hamulatan mun yi bayanin cewa shi ne wadda take mai ƙarfin ɗauka wadda tana da ikon ɗauka an kawo fa'ulatun na bi ma'ana alfa'il domin lokacin da take ɗaukar ɗan adam hamilatun ne amma kuma lokacin da aka ɗora mata kaya mahmulatun alaiha ne an gane ko to don haka dai tana ɗaukar Allah ya halicci waɗannan dabbobi da ɗaya daga cikin ni'imomin shine ɗaukar kaya abinda ba za ka iya ɗauka ba za su ɗaukan ma yanzu na ake da jirgin sama yanzu ne ake da abin nan motoci na sifiri a wancan lokacin babu su kuma ko a yanzu inda motocin ba sa iya shiga da dabbobin ne ake aiki kenan ku kalli ɗaya daga cikin wato ɗaya daga cikin ni'imomi wa tahmilu athqalakum ila baladin lam takunu balighihi illa bi shiqqil anfus inna rabbakum la ra'ufur rahim abinda jaki yake dauka kuma ana samun kuɗi don masu sifiri da jaki su ma suna abin nan ko to a kula da jakin a rinka bashi abinci kada a zalunce shi wa farshen sannan kuma mun yi bayani malamai sun yi bayani sun ce kankanan dabbobi ake rufi waɗanda ba sa ɗaukar kaya duk da yake sun ce ƙananan dabbobi ko sun ce a'a waɗanda ake iya tsirar gashin su an gane ko a yi amfani da shi ta hanyar sake-sake amma zance mafi wato dacewa shine wa farshen su ne kankanan dabbobi waɗanda wato ba za su iya ɗaukar kaya ba sai ya zamanto misali su farsh al'an'am kenan da tunkiya da rago da akuya da bunsuru da kuma ƙananan dabbobi waɗanda suke misali ƙaramar saniya da ƙaramar da ƙaramin sa da kuma ƙaramin raƙumi da ƙaramar raƙuma sai su manto farshen kenan kulu mimma razaqakumullah ku ci daga abin da Allah subhanahu wata'ala ya arzita ku muka ce waɗansu malaman tafsiri sun ce musulmi ake nufi da shi sai ya zamanto al'amru huna lilimtina wato don nuna ni'ima ne an gane ko shine kulu ku ci musulmi saboda Allah ya yi muku ni'ima an gane ko waɗansu malamai kuma suka ce a'a nan kulu ana nufin mushrikai ne saboda su ne suka harrama waɗansu suka ce wannan halatu ne wannan haram ne Allah ya ce akulu mimma razaqakumullah sai zamanto ibtalan ne da shirki an bata shirka ne wannan abin da suke akan shi an lalatar da shi an nuna babu hujja a kai domin Allah shi ne ke haramtawa shi ne yake halattawa kuma ya ba da izini ai magana ta ƙare ko waɗansu malamai suka ce a'a duka ya shafi musulmi ya shafi kafirai domin alkur'ani ya sabka ne dan ya tabbatar da musulmi akan ingantattar aƙida kuma ya sabka ne dan ya ɓata shirka kenan yana magana ne akan musulmai da mushrikai da haka al'amur yana da iya samun alaƙa da abubuwa da dama kun ga ci malaman usulul fiqh suke cewa ai mubahun ne an ka ce ya bani adama wato khuzu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu kulu kulu ku ci suka ce al'amru lil ibaha ba dole bane ka ci to amma akwai lokacin da yake zama wajibi shine idan ya zamanto idan ka ji yunwa in baka ci ba zaka mutu nan ci ya zan ya zan wajibi kina al mubahu idza ta'allaqa bihi shay'un akhar qad yakunu wajiban mun fahimci wannan da kyau to Allah ya ganar da mu kulu min ma razaqakumullah ku ci daga abin da Allah ya arzita ku min tab'idiyya ce domin ba su kaɗai bane abin da Allah ya arzita mu Allah ya arzita mu da abubuwa da dama wala tattabi'u khutuwati shaytan muka ce akwai qira'a guda biyu anan akwai qira'a wanda ake yi ma qa'un sukuni satin da gabata khutu khutu sannan kuma wannan mai gomma ce irin su haf khutuwati shaytan kaka ce in kana karantawa da haf an gane ko da wanda ya karanta da gomma khutuwati shaytan khutu baka cewa khutu an gane ko duk da yake mafi yawancin masu karatu ba su damu da wannan ba khutuwati shaitan muka ce ana fassara shi da hanyoyin shaitan amma mun yi bayanin wato ana nufin taki taki da yake bi mataki mataki da yake bi don batar da mutane ina fata an fice ni mun ba da misalai kuma na hanyoyin da kafirai suke bi na batar da musulmai daga addinin musulunci taron da aka yi a ingila sun nuna cewa idan aka yaki musulunci kai tsaye to za a samu matsala in an yaki musulunci da sunan musulunci to hatta da ɗan ƙwaya wanda bai sallah zai zo ya kare addinin musulunci amma in aka bi hanyar da har masu hankali daga cikin musulmai ba za su gane ana yaƙar musulunci ba shine yace alqur'ani da hajji su ne mafi abubuwan da su abin da a ƙarfin musulmai an gane ko yace to hanyar da za a bi shine alqur'ani a buga shi a yada shi a duniya a sashi cikin abin nan ya zama to bai da tasiri ga musulmai shi yasa yanzu an kai wancan lokacin suna tunanin a buga an buga yanzu wani lokacin har ya kai alqur'ani yana cikin salula mutum na da salula baya jin komai tare da shi bai san tasirin alkur'ani ba alkur'ani wanda ake sa cikin aljihun gaba yana tare da kai babu wani tasiri kawai sai ka aikata duk abin da kake so aikin haji an shiryar da shi don saboda mi musulmi su haɗu su tattauna duk musulmin duniya su samu experience da experience na yadda za a kai musulunci gaba amma sai aka yi musu hotel hotel aka shagaltar da su aka kai mata waɗanda ke yanzu suke abin nan a cikin hotel-hotel ‘yan mata da ake jigila a kai, masu yanka aljihu a kai mai gidansu ya kai su saboda su yi sata su kawo mishi dukiya. Ga manya-manyan hotel ba ruwan mutane da zancen aikin hajjin ya yi kyau ko bai kyau ba an je dai an nuna kai an sanya sutura mai tsada an yi fasadi an yi neman matan mutane ko kuma an yi musu alƙawulin su kashe auren su in sun dawo za a aure su. Duk hanya ce ta tadmir yadda ake hallakar da hankulan mutane. Na fata an fahimce ni suke faɗa daga cikin tsarin su in kana son ka hallaka al'umma to mataki uku za ka ɗauka. Suka ce na farko shi ne shugaba a yi ƙoƙari a kautar da shi daga son al'ummarsa da tunanin cigaban al'ummarsa, abin da a tunaninsa kansa da ‘ya'yansa shi ke nan magana ta ƙari. Sannan kuma a yi ƙoƙari a ɗauko waɗanda ba su cancanta ba waɗanda za a ganin ba su dace da wuri ba sai a ɗora su. Wurin da ya kamata a sa shugaba mai ilimi sai a kaɗan boko a aza shi ke nan wannan wurin ya zama to bai da ƙiba. Abu na biyu sai a ɓata wato al'usra an gane ko family zamantakewa ta tsakanin mata da miji kullum mata abin da ake kokari ta zamanto ta fi karfin mijinta shi yasa yana daga cikin abin da suke talla a duniya a ce mata ba a ba su yanci ba ba yancin ne abba a ba su ba a'a so ake yi mata su manto su ne jagorori musamman a kasashen da musulunci yake da karfi sosai Niger da Nigeria sai suka ce to Saudiya a kama ta ta hanyar shugabanni Niger da Nigeria kuma a kama su ta hanyar kullum a kirkiro zancen mata a ba su yancin su an gane ko a ba su dabbobi an gane ko to amma me yasa ba a tunanin a taimaki maza namiji dai zai iya aje mace hudu to me yasa ake son a ba mata aiki mace ko komi mukamin ta komi albashin ta za ta zauna da namiji dai me yasa to ba za a taimaka ba maza ba su ɗauki mata hudu hudu a rage matsala a'a in matan suka zamanto su ne ke da arzikin kaga zai zamanto auren mazan za su kasa kenan zina za ta yaɗu a cikin al'umma ina fatan kun fahimce ni da kyau sannan ita wannan in tana da babban albashi in mijinta ya tsuho ko ma bai tsuho ba za ta iya rinka mu'amala da kankanan yara a duk inda ta ga dama khutwat sai mataki na uku wanda ake son in za a rusar da al'umma shine masu ba da karatu a yi ƙoƙari su zamanto ba su da kima cikin al'umma shi ne abin da yake faruwa ko kana ba da karatun boko ko kana ba da karatu na addini ba ka da wata kima amma su a can ingila mai babban albashi shi ne malamin makaranta yana daga cikin wanda fi kowa babban albashi shi yasa lokacin da Theresa May tana prime minister tana ta kasar ingila da aka ƙara ma malaman makaranta albashi sai waɗansu suka yi fito na fito da ita daga cikin ma'aikata ta ce musu a'a da ni da ku ta sanadiyya su ne muka kai wannan halin. To, mu kuma fa, Allah ya kyauta. Wala tattabi'u khutuwati shaytan kar ku bi mataki mataki da shaytan yake biya halakar da ku a ce wannan daga baya a zo a ce wannan daga baya a zo a ce wannan don mi innahu lakum aduwwun mubin domin shi shaytan aduwwun maki na gare ku mubinun mai bayyana na adawa ko ko adawarsa ta bayyana an gane ko wato anan zamu iya fahimta wadansu abuwa adu kalima ta al'adu ta zo ala wazni fa'ul kalima da ta zo ala wazni fa'ul wani lokaci yastawi fiha al-mudhakkar wal mu'annath wal musanna wal jam'u ina cewa hadha aduwwun hadhihi aduwwun haula'i aduwwun duka bai canzawa inna kalli aslin shi ya samo asli ne fa'ul ala wazn al-masdar an gane ko misali wato Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa a cikin suratul kahf wa id qulna lil mala'ikati isjudu li adam fasajadu illa iblisa kana min al-jinni ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بيتي أعداء an gane ko to amma ya an kalli an ciratar da shi daga masdariya an mayar da shi mi an mayar da shi was to na ana iya maida shi musanna ina fatan kuna fahimta ta fa qula inna rasula rabbika an gane ko fa arsil ma'ana bani isra'ila a cikin suratu taha amma a cikin suratu shu'ara fatiya fir'auna faqula inna rasulu rabbil alamin kaga nan wadansu malamai suka ce saboda an kalli asalin shi masdar ne shi yasa ba a ce rasula ba amma cikin tsaha an kalli an manta ya taso daga masdar ya koma wato alisu wallahu ta'ala a'lam an gane ko kenan aduwwun shi shaytan makiyi na gare ku an gane ko mubinun mai bayyana da adawa dan muna da mawdu'i na alqur'ani shine al'adawa an gane ko wato al'adawa maudu'i ne na farko za mu samu al'adawa a sahiha adawa ingantatta wani zai iya cewa ai babu adawa ingantatta a akwai adawa wadda ta dace sannan akwai adawa albatila adawa wadda take wato wato ta banna an gane ko wadda bata dace ba misali adawa as-sahiha karanta suratu al-mumtahina ko al-mumtahana an gane ko qad kanat lakum uswatun fi ibrahim والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده kaga adawa ce ingantatta hatta tu'minu in sun yi imani babu adawa tsakanin su to an gane ko to sannan kuma akwai adawa ingantatta idan aka zalunce ka domin dan adam duk wanda ya zalunce shi zai yi baya kaunarsa to amma kai ba a ce ka zalunce shi ba sai dai an ce ka karbi haƙƙinka ina fata an fahimce ni to daga nan kuma she adawa za mu dauko adawa shaytan batila ce domin yayi hasada annabi adam ko ba haka ba kuma Allah ne ya nuna muna irin adawar da shaytan yake so baya son mu shiga aljanna inna ma ya'murukum bisu'i wal fahsha wa an taqulu 'ala allahi ma la ta'lamun abin da yake so ka je wuta kaga ga babu adawa da ta kai wannan ina fata an fahimce ni babu lokacin da zamu kawo irin hanyoyin da shedan adawa shi mubinun bayyana nata ga ta ya faɗa sai ya halakar da ƴan adam gaba daya ka ku ga duk wanda ya bi wanda ya ce zai halakar da shi ai ya kamata a bincike hankalinsa mun fahimci wannan da kyau ko to sai adawa da za ta kasancewa saboda abin duniya ga adawa ta siyasa an gane ko ga adawa musulmi da musulmi alqur'ani kuna aiki iri ɗaya na addini kuma kuna adawa to ina ga siyasa ka bar zargin 'yan siyasa da suke adawa da juna kai kai da kake aikin addini musamman kana misali da'awa akan sunna kuma kana kyaman mutumin da yake akan sunna kana adawa da shi shi alqur'ani ya hada ku kai adawa da shi to ina ga wanda fati ne na siyasa ya hada su abin mamaki ina fata an fahimce ni don haka dai adawa za ta zama tuwa saboda maslaha wato wauta adawa kai adawa da wani dan wani yana adawa da shi sannan kuma babu mutumin da za a so shi gaba ɗai ko kuma a yi adawa da shi gaba ɗai sai daidai da yake da gaskiya inda kai yi daidai ina tare da kai ina son ka inda baka yi daidai ba ba na tare da kai kuma ban ƙaunar ka cikin wannan aiki shikenan idan kai yi haka sai zama to kana akan tafarki na gaskiya mubinun wato mai bayyana adawa ne in mun dauke shi muta'addini wanda yana ketarawa kenan yana bayyana adawar shiga annabi adam da ƴaƴansa dan ya faɗa qala fa bima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim thumma la atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktharahum shakirin ko ba haka ba kuma Allah ya faɗa fa qulna ya adamu inna hadha aduwwun laka wa li zawjika fala yukhrijannakuma min aljannati fatashqa banda wannan Allah sai nuna muna karara ba wai annabi Adamu da matarsa ba a'a wani na tunanin to ai an ce annabi Adamu da Hawwa to bata kare ba ya bani Adama la yaftinannakum ash-shaytan kama akhraja abawaykum min al-janna yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu ku kanku an ga muku makiyane gari adawa bata kare ba ko ko mubinun adawashin zahira ce bayyananna kamar yadda ayoyi suka yi bayani sai Allah subhanahu wata'ala ce samaniyata azwaj samaniyata azwaj min ad-dha'n ithnayn wa min al-ma'z ithnayn قل أذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين Allah yake samaniyata azwaj nau'uka ne guda takwas ko kuma mace da namiji ne guda takwas kalima ta azzauju wani lokaci a larabci tana nufin wato namiji da mace an gane ko in an hada su kullu wahid منضم إلى غيره وكل ذات منضم منضمة إلى غيرها من جنسها يسمى زوج شيسا نمجي زوج ني مچه زوج ني أما دا أبن بنتا أكي كاو والتاو sannan kuma lokaci annau'u ana nuhin azzauji shi yasa wadansu malaman tafsiri ne sun fassara shi annau'u an gane ko Allah subhanahu wata'ala ce alladhi ja'ala lakumul arda mahdan wa salaka lakum fiha subula wa anzala minas sama'i ma'an fa akhrajna bihi azwajan min nabatin shatta ay anwa'an min nabatin shatta dan haka kalima ta al-azwaj nan in kaga da baka ce jinsi ne an gane ko wato daga jinsi takwas namiji da mace namiji da mace kenan sai sun guda takwas kowane jinsin dan uwansa ne ko kuma samaniyata azwaj mata da miji ne in an kalli wato azzauj kalima ta azzauju tunda tana dauka abu guda biyu an gane ko to sai ya zama toto dan bi an kace mata samaniyata an kalli lafazinta an gane ko a matsayin kamar lafazin namiji ne domin a cikin larabci daga uku an gane ko zuwa goma to in an hada namiji da mace to sai su juya in an ce salasu sai a ce salasatu rijalin sai a ce salasu nisa'i a cikin larabci juyawa ake yi to nan ga da an kace samaniya saboda azzauju an gane an kalli asalin shi lafazi ne wanda yake wato kamar muzakkar ne shi yasa kace samaniya ta azwaj ba ce samaniya azwaj ba ina fatan mun fahimci wannan a cikin qara'ib da suke kawowa wani daga cikin mutane aka tambaye shi aka ce with divisé par deux samaniya aiko with divisé par deux takwas in an raba ta biyu nawa za a samu eh hudu yace a yace ça dépend ya danganta aka ce to kaka ya ce ba ba hudu bane ya ce in aka raba ta daga tsakiya za a samu uku biyu masu kallon juna ya ce in kuma an ka raba ta haka a kwance ya ce za a samu zero guda biyu to shi nasu lissafi inda ya bashi kenan kai kuma naka lissafi inda ya baka kenan Allah ya kyauta samaniyata azwaj malaman tafsiri suka yi sabani biyu sa ta din nan ta zo samaniyata ba a ce samaniyati ba ba a ce samaniyatu ba domin ana bukatar mi an dalilin an kai fatha ko kasra ko dhamma bai dace kawai a zuwa iske abubuwa a san in arabin shi ba an gane ko to sai malaman tafsiri a nan suka yi magana wato guda shida waɗansu daga cikin malaman tafsiri sun ka ce shi wannan samaniyata mansubun ne bi kulu dan an ce kulu mimma razaqakumullahu kenan kulu samaniyata azwajin sai zaman to ma'tufun ne alaihi an gane ko ko ya zaman to ma'tufun mahallan tunda mimma razaqakumullahu majrurun ne an gane ko wadansu kuma suka ce a'a za a kaddara mishi kulu wani bayan wancan domin maqam yadullu ala kulu kenan sai a ce kulu samaniyata azwajin amma kaddara shi an kai anahu ba wancan kulu ba saboda wancan kulu din yayi nisa ku ci kenan ina fata an fahimce ni al-maqsud kuma kulu lahma an gane ko ku ci nama domin su abin nan naman su ake nufin a ci waɗansu kuma daga cikin malaman tafsiri suka ce a'a za a kaddara shi mansubi ne amma fi'ilinsa an sha'a ne kenan an sha'a jannatin wa samaniyata azwaj Allah shi ya halice su an gane ko waɗansu kuma daga cikin malaman tafsiri suka ce hal ya kamata a kaddara shi kenan samaniyata azwaj wato halinta halu kauniha samaniyata azwaj yadda Allah subhanahu wataala ya halice su waɗansu kuma suka ce a'a badali na in an ce badal da larabci abu yana madadin abu wanda nau'i ne mai yawa suka ce hamulatan wa farsha din nan to kambacin su samaniyata azwaj sai zaman to badali na an kai badal kulli min kulli waɗansu kuma suka ce a'a kulu mimma badali na nan mimma razaqakumullahu to sai zaman to mimma kulu mimma razaqakumullah nan mausuliya ce majrurin ne to samaniyata azwajin kuma ya zaman to abin nan maftuh ne sai suka ce a'a duk da yake wancan yana da kasara asalin shi maf'ulun bihi na dan jaro ne ya shiga cikin shi sai a kaddara shi a matsayin badali na na mahallin sa kenan wurin da ya kamata ya zaman to shi maf'ulun bihi na mimma razaqakumullah ma razaqakumullah ya kamata a ce samaniyata azwaj amma saboda min ta shiga shi yasa aka bayanin wannan wannan yana da kyau ɗalibin ilimi ya san irin waɗannan hukumce hukumce ka san badali domin badalin nan yana da alaka da ma'ana rashin sanin nahau an gane ko da lugha zai kai mutum yayi banna a cikin tafsiri da hadisi da shari'a dole kuma mutum yayi kokari ya samu nashi gwargwadon irin abin da zai taimaka mai ya bayyana ma'ana ba sai ka zan professor ba don ko da ilimi an ce sai kai zan doctor a cikin sa ai abin ba zai yiwa ba ina fata an fahimce ni don haka dai badal in an ce badal shine madadi ko kambaci yana da kuma bayani mai yawa a cikin larabci domin suka ce akwai badlul kulli min kulli madadin kowanne ya zama to chip chip shi ma madadin wancan ne chip chip kamar ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim to kaga siratal mustaqim shine siratal ladina an'amta alaihim babu wani bambanci tsakanin shi kaga madadin sa ne ina fata an fince ni sannan yana iya zuwa badlul ba'd min kulli a samu sashe ta zama to badadin abin da ya gabata amma wanda adduka qara'atul qur'ana nisfahu na karanta alqur'ani tace nisfahu to nisfahu nan badali na na alkullu domin alqur'anu kullu ne annisfu kuma juz'u ne na alqur'ani ko nisfahu an gane ko sannan akwai abinda suke kira badalul ijtimali abinda magana ta kumsa an gane fahimtul ayata hikmataha na fahimci aya amma hikimata kenan cikin abinda ayat ta kumsa akwai hikima ko ba haka ba to abinda da fahimta kenan suka ce kuma akwai badalul kulli min al ba'd ana iya ɗaukar wato kulli a maida ta wato badali na madadi na ba'du duk da yake wannan sai dai a ma'ana za a fahimce shi wato kamar ka ce naltaqi asran yawmal jumu'a kaga naltaqi asran mu haɗu lokacin sallar la'asar yawmal jumu'a kaga yawmal jumu'a kullu ne amma asran shi kuma badali wato sai zama to juz'u ne amma an yi badalin sa a larabci ya halatta sannan suka ce daga ciki akwai abin da ake kira badalu tafsil badali na bayyana bambancin abubuwa almar'u bi asgharihi dan adam ai ana gane kimarsa bi asgharihi da abubuwa guda biyu da suke kankana daga cikin shi su ne suka ce qalbihi wa lisanihi kaga asgharihi kinnan qalbihi wa lisanihi shine badarkin su an yi tafsiri da halshen mutum da zuciyarsa domin zuciya ita ce dan adam wanda yake iya kame zuciyarsa sannan wanda yake iya wato tunanin alkhairi da zuciyarsa ya haddace abubuwa a cikin zuciyarsa shine wato asgharihi sannan al-lisan lokacin da zai magana shi ya sama Zuhairu ibn Abi Sulma yake cewa lisanul fata nisfun wa nisfun fu'aduhu falam yabqa illa suratul lahmi wad lisanul fata nisfun rabin dan adam harshen sa wa nisfun fu'aduhu zuciyarsa ita ce rabin falam yabqa illa suratul lahmi wad duk abin da ya saura sura ce ta al-lahmi wad wato jiki da tsoka wai ma'ana masu muhimmancin kenan zuciyarka zaka ga mutum mai zuciya mai kyau shi a dan adam wanda zai faɗi magana mai kyau shine mutum dan adam amma da waɗannan sun ɓace ai an kare kuma hadisi ya zo wa inna fil jasadi mudgha an gane ko to shi da an kace qalbihi wa lisanihi badali ne na asgharihi badalu tafsili sannan suka ce akwai abin da ake cewa badalul mubayin a kawo abu amma badalin sa kishiyar sa ne to kaga wannan yana da kyau ka santa kamar yanzu misali sun kace baladul ghalat badalul ghalat shine kai kuskure sai ka kawo wani abu yanzu misali in kace ra'aitu sulaiman an gane ko naga sulaim sai kace ibrahima to kaga nan kuskure ne kai da Sulaiman Ibrahim ne kake nema sai kace Sulaiman to kaga badali na na al-ghalat wanda kuma Allah subhanahu wataala baya yin kuskure sannan suka ce akwai badali da ake kira badalun nisyan kai mantuwa a larabci suka ce laqitu amran naga amru suka ce Ibrahim a Ibrahim ne na gani ina fata an fahimce ni to sannan kuma suka ce akwai badalul idrab sai ka kawo abu madadin abu saboda ka cire wancan ka mayar da shi zuwa ga wancan ka tashi daga wannan sa'usafiru al-khamisa al-jumu'ata zan yi balaguro al-khamisa sai kace al-jumu'ata kenan kai badalin al-khamis da jumu'a kuma ka tashi daga wancan magana sannan kuma akwai badali na ma'rifataini ma'rifa ta zamanto ita ce badali ta ma'rifa an gane ko wa qala musa li akhihi haruna akhihi dan uwansa haruna kaga haruna sai ya zamanto badali na nami na akhihi kuma akhihi ma'rifa ne domin an yi masa idafa haruna shi ma ma'rifa ne domin alam ne ina fata an fahimce ni sannan ana samun badali na nakirataini sunaye waɗanda an nakira waɗanda ba su da alif an gane ko da lam inna lil muttaqina mafaza kaga mafazan nakira ne hadaiqa badali ne na mafazan domin shine tsinin da sun ka samu kuma kowanne daga cikin su bai da alif wal lam nakira da nakira sannan suka ce annakira tana iya zamantowa badali ta ma'arifa duk da yake akwai sabani shin badali la budda an yutabiq fi kulli shay amma na alqur'ani yace kalla la in lam yantahi la nasfa'an bin nasiyah kaga bin nasiyah akwai alif wal lam sai ce nasiyatin kaga waccan nasiya ita ce badali ta waccan wannan yana da kyau ka san shi don saboda kada ka shiga cikin matsaloli wajen fassara an gane ko ala ayyati hal malamai dai sun kawo suka ce kuma ana samun fi'ili ya zamanto badali na fi'ili an gane ko wa man yaf'al zalika yalqa asama yudha'af lahu al'adabu yawm al-qiyama duk wanda ya haɗu ya aikata waɗannan abubuwa da suka gabata da aka faɗa na shirka da zina da kaza yalqa asama zai haɗu da asaman wato zunubi ma'ana abin da ya aikata yudha'af lahu al'adabu to yalqa da haɗuwar da yudha'af badalin juna suke yi wancan madadin wancan ne domin shi ne abin da zai haɗuwa da shi sannan kuma suka ce jumla tana iya zamantowa badali ta jumla qara'atul qur'ana wa jawwatuhu kaga qara'atul qur'ana da jawwatuhu duka dai waccan jawwatuhu badali ne ta qira'atul qur'an ya kamata dalibai ilmi su yi kokari su fahimci irin waɗannan ababe samaniyata azwaj dan haka dai mun ji irabi guda shidda in mun ga dama mu dauke su badali ne ko abin da ya kama da haka to ga suna Allah zai fassala su an gane ko sai ce min ad-da'n ithnaini daga ad-da'n ad-da'n sune wato rago da kuma tunkiya su ad-da'n shi ne malaman luka suka ce ismu jam'in ismi ne na jam'i la wahida lahu min lafzihi amma lafazinsa bai da ɗaya domin an ce azza'anu jam'i ne to ina mufradikin shi babu an gane ko kamar kalima ta almar'atu an gane ko in mun ka ce almar'atu ni muke nufi mace imra'atani mata guda biyu to jam'in shi eh sai a ce annisa'u kaga ba a cewa imra'atun da ka ce imra'atun sai yan jami'a su yi dariya kaga annisa'u jam'i ne amma la mufrada lahu mimmi min jinsihi an gane ko shi yasa don suka ce ita mace saboda matsalar ta wai imra'a hatta da tsananin kishin ta ba ta son jam'i shi yasa ba babu jam'i na imra'a a cikin larabci sai dai annisa'u ba ta son kishiya kishin nan ko doli sai an yi ya kamata a yi shi saboda halin da al'ummar musulmi take ciki malamai suka ce abin da yasa aka kawo su guda takwas din nan za a yi bayanin su wato an yi tawzi'i din su li tamyiz al ashiya' al mutaqariba dan a babbanta abubuwa in sun kai kusa da juna to in ba an rarrabe su ba ba za a iya fahimta su ba ina fata an fahimce ni mace da namiji na addan sai a ce kharufun waɗansu malamai su ce kharuf mace kharuf namiji tunki wato tunkiya da rago waɗansu malamai suka ce a'a mace kharufatun ana iya ƙara ta'un kamar yadda majma al-lugha al-qahira suka tafi cewa duk abu aka ga dama yanzu za a iya sawa ta'un don a bambanta tsakanin namiji da mace sannan kuma namiji ana kiransa al-kabshu an gane ko kamar yadda cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi da kabshaini aqranaini amlahaini an gane ko mace kuma ana kiranta na'jah inna hadha akhi lahu 99 na'jah tumkiya kenan waɗansu kuma daga cikin malamai suka ce abinda ake nufi da adda'an mufradikin shi jam'i ismu jam'in ne an gane ko amma mufradikin shi ashatu jam'in shi kuma asha'u da alhamza an gane ko sannan kuma ashiyahu to dan haka wannan kuma malamai suka ce bai dace ba domin asha ashatu ita ce wato akuya shi ko adda'an ba ba akuya bace ina fatan kun fahimta samaniyata azwaj nau'i ne guda takwas min adda'an ithnaini daga الضأن أكوي اثنين راغو دمي دا تمكيا ومن المعز اثنين دا كما معز أكوي اثنين أنغانيكو كلمة المعز أنا كرن تاتا دا سكوني أنا كرن تاتا دا فتحة معي ينزو إنك ديبا قرآن دا كي غبانكا سكوني نيكي دا كوي أما أولا سوري وايو كما معز ذا أكرن تاشو ومن المعز اثنين تو أنان ما سكراتونا ما ذيك سوري أشي ينا كراتو دا كراءة تحفظ أما ذيك ومن المعز اثنين كسكولي ومن المعز اثنين akwai matsala waɗanda suka karanta da sukuni imamu asim da imamu nafi' da imamu hamza da imamu al-kisa'i da imamu khalaf da imamu abu ja'far amma ibnu kasir da ibnu amir da abu amr da yaqub sun karanta da fatha wa min al-ma'azis naini an gane ko shi ma suka ce ismu jam'in ne suna ne na jam'i an gane mufraduhu mufrad shi al-anzu ita ce akuya an gane ko sannan kuma ma'iza wanda suka ce ana cewa ma'iza akuya wanda suka ce ma'iza kuma jam'i ne kuma ana cewa ma'iz akuya an gane ko in an sa ta'un mace in ba a sa ta'un ba ya zan namiji wasu suka ce a'a duk da namiji da mace da jam'i duk ana kiran shi ma'iza ana kiran shi ma'iz sannan kuma wato abin nan suka ce azzakar wal unsa mace da namiji ana kiran su ma'iz sannan kuma al-mi'za al-mi'za shi ma ana nufin mace da namiji ko kuma ana nufin jam'i an gane ko amma a fitar da su karara in an ce al'anzu akuya yake nufi in an ce at-taisu bunsuru yake nufi ko ba haka ba amma kuma waɗansu malamai suka ce ana cewa al-ma'izatu zance mafi inganci suka ce al-ma'izatu ƙasa ake nufi wadda take mai tsauri an gane ko wato don haka al-ma'iza kaka kawo ta unka ce a'a nan an ce al-ma'az bari in sa al-ma'izatu an gane ko wato sai ya zamanto a al-ma'iza kasa ake nufi dan a larabci akwai abubu al-ardul ghaliza kasa wadda take wato mai kaushi ko kuma mai tsauri jami'in al-anzu ana cewa mawa'iz da zayun ba mawa'iz ba ko kuma kace al-mi'azu ko mi'azun ko ma'izun ko mi'zatun ko am'uzun ko am'uzun duka jami'i larabci yare ne mai yalwa sosai kaga mu da an ce an kace abin nan awaki ko an ka ce awakai shi kenan jam'in ya ƙari amma su laraba sai a ce kaza a ce kaza a ce kaza a ce kaza shi yasa sanin larabci abu ne mai wahala ala ayyati hal dai wa min al ma'az ithnaini daga kuma al ma'az akwai ithnaini shine wato abin nan bunsuru da kuma abin nan akuya to qul ka tambaye su azzakaraini harrama kana iya karanta shi da siwa guda biyu azzakaraini harrama ko azzakaraini harrama in an ce azzakaraini harrama ba ai madda ba saboda riwaya an yi akwai riwaya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musamman Hafs an tariqa Shatibiyya azzakaraini harrama amma in ka dibi wato tariqa ta Shatibi ta tayyibatun nashr ta Ibn al-Jazri zaka ga azzakaraini harrama akwai riwaya da ake karanta shidda to me yasa saboda duk lokacin da sukuni ya hadu da shadda za a yi za a jashi غير المغضوب عليهم ولا الضالين to amana azzakarai shikenan tunda ya zo a riwaya suka karanta da shi amma nan azzakarai ne shin da zaka ja shi shin ka tambaye su waɗanda suke kawo illa sai sun ka ce ai illa saboda kada a kasa gane in an ce azzakarai ne ai kamar wato kamar labari ne amma an ce azzakarai ne hamzatul istifhami ta bayyana to amma tun da manzo sallallahu alaihi wasallam ya karanta da azzakare ne a wani lokaci sai mu ce babu matsala wannan iltibasi na illa da kuka kawo sai ka gane cewa in malaman qira'at suka ce illa da tsassa ba an kai abu kaza kaza da ba wai dan saboda su ne suka kaddara shi ba a'a hankalin su ne ya ba su saboda alqur'ani ya kare sauka amma idan aka zo neman illa cikin shari'a ta musulunci nan ne za a cewa malamai sun fahimci cikin nassi kaza illa ita ce kaza ce in an ka zo wajen nahawu sai ya zamanto illar da za a kawo an kawo ta ne saboda malaman na hau cikin larabci sun ga larabawa ba sa kaza sai suka ce saboda kaza ne yana yiwa abin ya kasance haka yana yiwa abin ba zai kasance haka ba shine albahas anil illa bahasi ne mai kyau a cikin lugha da kuma cikin shari'a ɗaliban ilimi ya kamata su bincike azzakarai ne harrama shin ka tambaye su mazajen ne Allah ya haramta daga cikin waɗancan nau'uka da jinsi amil unsayaini ko ko mata guda biyu unsa mace unsayaini matan guda biyu su ne aka haramta to ko kuma an mashtamalat alaihi arhamul unsayaini shin koko abinda waɗannan wato mahaifin nan waɗannan ababen guda biyu suka ɗauka matan daga cikin su an gane ko tunda unsayaini mata su suke ɗauka ciki namiji baya ɗauka ciki ko ba haka ba sai dai ya gudu in yayi ciki ya koma gefe ya bar mace da kaga namiji na kwana ƙuriya mace na kwana waranda to shike na kwanda ta yi ya san da ciki ya girma yanzu bai so a kwanta ɗaki guda bai so a kwanta huri guda الذكرين حرم أم الأنثيين شن ماذا أكرم تاكو ماتا أم الأن واتو أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين كوكو أبندا واتو أبنن ما هيفنن ودن أبا من سكو قمسا أم سنك تيتو نان أم منقطع واتو أبنن منقطعة يا كما تقدر حرم am harrama am harrama mashtamalat alaihi arhamul unsayayn an gane ko domin am in ta zo tana nufin akwai abin da ya gabata na alhamza ko ta zamanto munqati ne ko ta zamanto litaswiya muttasil ne innal ladhina kafaru sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minu kenan litaswiya ne duk dai matace ya kare ga wuya ko kuma makahi sun yi dare amma an ka ce azzakaraini harrama amil unsayaini munqati ne kenan am harrama al unsayaini am harrama mashtamalat alaihi arhamul unsayaini sai da manto idrab ne idrab kin da an kai wato ibtali ne dan saboda a tashi daga magana shine idrab an shaf an tashi daga waccan magana zuwa waccan magana kuma an yi ibtal an bata waccan magana tasu domin ƙarya ce suke yi kuma intiqali ana iya a'a intiqali an yi idrab ne sannan kuma an yi intiqal an tashi zuwa ga wata magana to anan wato ba intiqali bane ibtali ne saboda har yanzu ana akan magana ta haramtarwa da fatan dai mun fahimta wallahu ta'ala a'lam azzakarai ne harrama amil unsayeni shin mazan an ka haramta ko mata illa ta zaman toshin kasancewa namiji ne koko illa ta kasancewa ne mace koko illa ta kasance zama cikin ciki shine shine abinda ake nufi nabbi'uni bi ilmin al arham jam'i ne na arrahim an gane ko nabbi'uni ku bani labari fi'ili amrina nabbi'uni ku bani labari asalin al'amr shine a nemi kai abu in nace izhab tafi iqra karanta to amma wani lokaci zai fita daga ma'anarsa ta asali ya bada wata ma'ana daban zai iya bada ma'ana kusan 36 a wajen malamai kamar abin da suka faɗa ina fata mun fahimce ni to anan da anka ce nabbi'uni bi ilmin nan da anka ce nabbi'uni bi ilmin abinda ake nufi da shi at-ta'jiz an gane ko a nuna kasa wasu ba za su iya ba don manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya san ba za su iya ba ko suna da labarin da za su bayar kan wannan ƙarya kawai za su yi ko kuma waɗansu malamai suka ce a nabbi'uni bi ilmin nan at-tahakkum da hababba ma'ana dan a walakantar da su shine izgili yana musu izgili ne domin mi domin nabbi'uni bi ilmin ku bani labari da ilimi kaga ku ba su da shi kenan ko kaga wanda ka san bai sani ba in kace baka labari ai kamar ka gajiyar da shi ko ba haka ba ko ko kana nuna mishi shi ba kowa bane dan ƙaryar da ya aikata Allah shi muna tsari nabbi'uni bi ilmin ku bani labari da ilmi bi ilmin alba'u sun ka ce nan ba'u ta'diya ce kenan ya kamata nabbi'uni ya zama to yana da maf'ulun bihi nabbi'uni bi ma'lumin ko bani labarin wani abu sananne wadan suka ce a'a maf'ulun bihi mahzufun ne ai nabbi'uni naba'an bi ilmin ko bani labari labari alba'u lil mulabasa mutalabbisan wanda yake tudanye bi ilmin da ilmi in kuntum sadiqin har in kun kasance masu gaskiya sai Allah ce wa minal iblis nayi ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين
Allah ya ci gaba da bayani wa minal ibil isnaini daga cikin nau'uka daga raƙumma akwai isnaini maza da mata raƙumi da raƙuma ko ba haka ake cewa ba jami'in shi wato wato shi ma wato ismu jinsin ne la mufrada lahu bai da al ibil jinsi ne raƙumma ake nufi maza da mata kenan bai da wato mufradi jami'in al jamal sai a ce al jimal sannan kuma jami'in an naqatu mace raƙuma sai a ce an nuku raƙumma mata daban-daban an gane ko wani lokaci kuma in an ka ce al'ibil ana nufin garge ko garke na raƙumma an gane ko in an ce lahu ibilani ai lahu qati'ani yana da garke guda biyu haka malaman luga suka ce wa huwa mu'annathul laf lafazinsa wato mu'annath ne in an ce al'ibilu matsayin mu'annath yake sai ka ce hadhihi al-ibil dan ka gane mu'annath ne ko da babu ta'un mu'annath wato al-lughawi ko al-mu'annath al-majazi kamar da suke cewa kamar kalima ta al-hal sai ka ce hadhihi al-hal وكتي هذا الحال هنا إذا منتوى مؤنث سناء الطريق كودا باب تاون سكتي هذه الطريق يذكر ويؤنث الحرب شما يذكر ويؤنث هذه الحرب أكتوا hatta tadha al-harbu awzaraha bai ce awzarahu ba an gane ko ash-shamsu shi ma muannas ne idza ash-shamsu kuwirat ta'un din zaka jita al-ardu qasa an gane ko wal ardi wa ma tahaha bai ce wa ma tahahu ba da haka sai da mun to muannas ne ko da baka ta'un ba da as-sabil shi ma yuzakkar wa yuannas wa min al-ibli daga cikin raƙuma akwai guda biyu raƙumi na raƙumin gida ake nufi domin raƙumin daji ne ake ce mishi a az-zarafatu ka gani ko raƙumin daji ko ba haka ba shi da ake ce az-zarafatu da wanda a cikin gida su kuma al-insiyu kenan to sai a kira shi wato al-ibil dan haka sai kai hassara ga a tambaye ka me ya sunan raƙumin daji da larabci sai ka ce jamalul gabati raƙumin daji a wannan wannan shi ne ake ce ma tarjama harfiya translation word by word wannan a wani lokaci bata halatta ba musamman inda a tarjama alqur'ani kadiba cikin bayan ulumul qur'an an gane ko sunan shi az-zarafa dan can kace jamalul gabata bai taso ba min sunan dan sanda da larabci yace a'a ibnul afa dan sanda a'a ash-shurti ake kiransa wannan shine ake kira khasa'isul lugha dole sai ka karanci yare asali ka san abin da masu yaren suke cewa amma in baka yi anniya ba ka shiga ƙarya to za a gane ka an ce wani mutum yake nuna cewa shi yana jin English turanci kenan kullun ka san dan boko ko bai san komai ba in ya shigo cikin mutane ba su boko ba sai ya nuna shi kwararre ne sai aka yi wani bakon bature ya zo yana son zai yi wani bincike zai zauna kamar matsayin watanni ko guda shida to ya zo da mai masa tarjama to ana son in akwai mutum a wurin saboda wanda zai ya zo da shi zai yi tsada in akwai dan gari abin zai yi sauki sai ka so a samu wani mutum akwai mai jin turanci a cikin ce eh akwai wani sai aka kawo shi yanzu aka ce to kai wane ana son yanzu zaka zama to mai tarjuma ga wannan baturin da yazo yace ba matsala aka ce to za a dan jarraba ka kafin shi wancan ya tafi yanzu da english idan ana idan ana son a ce maka zo ya za a ce yace za a ce come here an ka ce ah ya yi kyau har da ƙari irin na amerikawa tun da su ingila suna cewa come here to sai aka ce to yanzu ana son a ce mutum tahi ko je je ka ya za a ce shi ko sai manta bai sani ba ya duba ya duba ya rasa yadda zai sai sai in koma wancan wurin sai in ce come here abinda baka iya ba don Allah ka ce baka iya ba musulmi mu baka mu sauki abinda baka iya ba baka iya ba abinda baka da halin shi ban da halin shi sai mu yi rayuwa mai sauki amma in muka saka mu wannan cikin auren mu yaudara cikin siyasan mu yaudara cikin karatun mu yaudara cikin da'awun mu yaudara duk abin da baka iya baka ce ka iya yaushe za a kai labari wallahi ba za a kai labari ba Allah shi murmai kyau to dan haka wa min al iblis nayn ne daga cikin raqumma akwai guda biyu wato namiji da mace wa min al baqari nayn daga cikin shanu akwai guda biyu al baqaratu ita ce mace as-sauru shine namiji suka ce an sanya mishi suna as-sauru daga as-sawaran shine tashin abu da tafarfasa da habaka daga nan aka samu asaura shine bore revolution an gane ko ko revolution suka ce to ta daji ne ake kiranta tunda cikin daji ma akwai saniya ko shi da suka ce ana kiran shi baqarul wahshi in mace ce a ce baqaratul wahshi an gane ko baune namiji ko kuma bauna sannan kuma akwai aljamus wanda yake aljamus aljamus wani nau'i ne na saniya suka ce nau'i ne la sanama lahu bai da tozo an kawo waɗannan asalin wannan shanu daga biladi faris daga ƙasar farisawa ko san ko wani wuri take yana da wani icce ko wata dabba wanda shi kadai ke banta da ita asalinta a duniya shi ko in an ce aljamus matarsa ana kiranta alfarish wani nau'i ne na saniya to ko kuma waɗansu malamai na fiɗin suka ce mukhtalifun nasab wanda wato asalin shi ya samu nasaba daban-daban kenan kamar nau'i biyu ne suka haɗa shi an gane ko shi ya samu aka yi saɓani kadiba cikin muktasar khalil wajen shin shi jamus idan akwai shi akwai shanu shin za a hada shi da su a fitar da zakka saboda matsayin jinsi guda ne koko ba za a yi haka ba akwai sabani tsakankanin malamai amma zance mafi inganci shi ma zau ne wato nau'i ne na saniya dan haka za a hada su an gane ko shi yasa sai kai albaqar albaqar shanu ake nufi in an ka sa ta'un ya koma min ya koma saniya daya albaqaratu daya albaqaru shanu ash-shajaru itace ashajaratu itanya ɗaya ko bishiya, asamaru ‘ya'yan itace, asamaratu ɗaya, annakhlu dabino ko itacen dabinai, annakhlatu ɗaya, attamratu ɗaya, attamru dabino mai yawa. Shi yasa cikin larabci akwai sunayen da ‘yan an cire ta'un ya koma jam'i, ‘yan an kuma sa ta'un ya koma mufrad. Gashi dai mun baka misalansu. An gane ko? to sai malamai suka ce to akwai qissatul baqara a cikin suratul baqara aiko wanda an kawo ta inna allaha ya'murukum an tadhbahu baqara sai aka suka tsananta aka aka ƙara musu sifofi da kaiduduka qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wala bikrun kaga yanzu an ƙara kaidi qala innahu yaqulu innaha baqaratun la wato safra'u faqi'un lawnuha qala innahu yaqulu innaha baqaratun la zalul duk sai ka dauki wadannan sifofin ka ƙara don kai kaidin ka an gane ko shi yasa suka ce innal baqara tashabaha alaina nan shanu sun shiga muna cikin juna an gane ko sun hargitsa wa min al-baqari ithnaini daga cikin wato al-baqara akwai guda biyu kul ka tambaye su az-zakaraini harrama shin mazajan ne aka haramta raqumi da raquma ko amil amil wato abin az-zakaraini harrama shin mazajan ne aka haramta raqumi da sa amil unsayaini ko ko mata ne aka haramta raquma da sanuwa amma ishtamalat alaihi arhamul unsayaini ko ko abinda wada wato abin nan mahaifin nan waɗannan ababen suka kumsa an gane ko shine Allah subhanahu wataala ya haramta malamai suke cewa can lokacin jahiliya suna yin hukunci ne akan raƙumma da mi da kuma shanu amma ba su yi hukunci akan tumakai ba da awakai amma an hada su saboda hukuncin ya zamanto a kada a bar musu wata mafita sai aka karo har da waɗancan ina fatan kun fahimta tunda maganar da an kai min ma zara min al-harfi wal an'ami nasiba ana zancen raƙumma ne da shanu kamar da su malamai suka kara da shanu wanda kuma su ce bakin raƙumma ne an gane ko kenan dan saboda a cika hukuncin azzakaraini harrama amil unsayaini amma shtamalat alaihi arhamul unsayain am kuntum shuhadaa shin ko kun kasance a halarce an gane ku kuna halarce ne idh wasaqakumullahu bihadha lokacin da Allah subhanahu wataala ya muku wasici da wannan an gane ko shin akwai wasiya ina na hujja take daga wajen Allah ingantatta inda Allah ya wasici da wannan kalima tawassa tana nufin wasiya al-amrul muakkad umurni wanda an ka karfafa shi galiban ma ana wasiya ne ga abinda sai bayan mutuwa an gane ko shi yasa Allah ya ce wato iz qala li banihi ma ta'buduna min ba'di kaga wasa biha ibrahim wa lihi wa yaqub sannan ana mutum wasiya har a cikin rayuwa musamman lokacin da za a rabuwa zaka mu mutum wasiya ko ma babu rabuwa ana mutum wasiya an gane ko usikum bi taqwallahi subhanahu wa ta'ala kamar yadda malamai suke faɗa a cikin hudubobin su da kuma wuraren wa'azin su an gane ko shi dai ne wasiya sai dai malamai suka ce wato malaman balaga ta alkur'ani da suke bincike kan kalimomin alkur'ani suka ce a ƙira'a ta hafsu in ka ji fi'ili ya zo mu ba'af ma'ana wasa da shadda to suka ce mafi yawanci kashi 99 cikin 100 al'amarin da ba a gani domin ana wasiya da abin da ake gani dukiya abin da ake gani ce an gane ko wasiya ta addini ai abin da ba a gani ne ko ba haka ba to in dai ƙira'a ce ta hafsu da ka je wasa to in ka duba za ka iska abin da ba a gani ne ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب وصى أي أكيد المسلمين كو الملة أنا قريب أنا قريب الدين المسلمين بقى أغني شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى نفت أن فهمت amma in ya zamanto ma'anar ma addini to shikenan in ya zamanto abinda ake gani ne to shikenan yusikumullahu fi auladikum lizzakari mithlu hazzil unsayi a wuri ɗai ya zo suna cakuɗe wa ausani bis salati wa zakati ma dumtu hayya kaga ausani bai ce wasani ba bis salati a cikin riwaya ta Hafsa nake magana wa zakati kaga as-salat wa zaka as-salat abu ne da yake ta'abbudi az-zakat dukiya ce wanda ake gani kaga as-salat abu ne wanda yake ma'anawi an hada shi tare da maddi kamar da suke faɗa wallahu ta'ala a'lam amma a waɗansu riwayoyi wannan babu matsala in ka dibi qira'a ta Nafi' da Abu Ja'far da Ibn Amir a cikin suratul Baqara sun karanta wa awsa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya bani inna Allah astafa lakum ad-din fala tamutunna illa wa antum muslimun shi yasa karatun balaga alqur'ani abu ne mai kyau sanin uslubi na alqur'ani adatul qur'an ko uslubul qur'an an gane ko abu ne ko kulliyatul qur'an abu ne mai muhimmanci in baka san shi ba zaka samu matsala shi yasa zaka iske al'ada ta alqur'ani yana nufin kaza wani lokacin ya saba malarabci kamar yadda suka faɗa imamu suyuti a cikin al-itqan fi ulumil qur'ani ya kawo yake cewa malaman tafsiri da ulumul qur'ani suke cewa ibnu atiya yace in kaga an kawo masdar da raf'a to wurin wajibci ne galiban fa imsakun bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan kaga wajibci ne an gane ko wato faman ufiya lahu min akhihi shay'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilayhi bi ihsan kaga nan mi wajen wajen wajibci ne dole ne sai an bada diyya in dai ba yafi maka akai ba amma kuma wajen da yake abin ba wajibi bane sai a kawo shi mansubi fa imma mannan ba'du wa imma fida'an hatta tafa al-harbu awzaraha al-mannu a sake su ayi musu abin nan a sake su aw fida'an ko ko su bada wani abu su wadanda aka kama wajen yaki kaga nan abu ne wanda ba wajibi ba sai an ka kawo shi mansubi al'ada ce ta al-qur'ani shi yasa ma suka ce a cikin suratul baqara da Allah ya ce wallazina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an illa hawli ghayra ikhraj sai malaman tafsiri suka yi sabani shin wannan wasiyar da aka faɗa a cikin wannan aya wajibi ce ko ko ba wajibi bace an gane ko saboda wasu sun karanta da nasba wasu sun karanta mi da raf'a waɗanda suka karanta da raf'a imamu nafi da imamu ibnu kathir da imamu al-kisa'i da imamu yaqub da imamu khalaf da imamu shu'ba su suka karanta kenan sai zamanto sun karanta da raf'a sun kace wasiyatun li azwajihim kenan wasiyatun shine mubtada li azwajihim shine khabar na kira ce kuma ta zo mubtada saboda umurni kamar da wasu malamai suka faɗa koko sauran musawwirat imamu hafs da imamu abu amr ibn al-ala da imamu ibnu amir sun karanta wasiyatan li azwajihim da nasba shi yasa sai suka yi sabani shin wajibi ne a wajen su sai ka kaddara li yusil ladina an gane ko yutawaffawna wasiyatan sai zaman to maf'ulun bihi ko kataba Allah wasiyatan in mun dauki a matsayin wajibi ne an gane ko to ya zaka yi da wannan ko ka ce wajibi ko ce ba wajibi ba Imam Abu Hayyan al-Tauhidi a cikin Al-Bahr al-Muhit yace asalin wannan malaman ba sun kawo wannan ka'ida bane cikin kansu a matsayin shirme ka san wani shi ganin kamar wannan abu shirme da a'a walaqad ja'at rusuluna Ibrahim bil bushra qalu salama qala salam qalu sun ce salaman yin sallama daga farko ba wajibi ba ne, amma mi mayarwa mine ne, wajibi ne ƙala salam shi yasa zo shi da rafa. Sannan su sun zo da jumla fi'iliya, shi ko ya zo da jumla ismiya wadda take nura asubut, kaga kenan ya mayar bi ahsana minha, kamar yadda malamai suka ce. To don haka ne a nan waɗansu wasiya waccan sun ɗauke ta wajiba ko ba wajiba ba, amma shin aya har yanzu tana aiki ko ba ta aiki shi ne malamai suke saɓani, don waccan aya ta wasiyatan li azwajihim mata'an ta shekara ɗaya, malamai sun yi saɓani a matsayin har yanzu tana aiki ko ba ta aiki. kaga wannan wasiya in ba wajibi ba ce abin nan waɗanda suka ce wajibi ce akwai inda suka karkata waɗanda ba su ce wajibi ce ba akwai inda suka karkata waɗanda suka ce kuma aya tana nan ga aiki an gane ko kenan sun ɗauki cewa mace tana da zaɓi ko ta yi wata hudu ko ta yi abin nan shekara ɗaya waɗanda suka ce a an shafe hukuncin kenan yanzu wajibi ne za ta tsaya bakin wata hudu da kwana goma ala ayyati hal bayanai ne na tafsiri waɗanda yana da kyau ɗalibin ilimi ya rinka da leƙa su saboda fahimtar balagar da take cikin alkur'ani Allah shi mu na jagoranci an gane ko am kuntum shuhada'a shin ko kun kasance a halarce iz wasakumullahu bihadha lokacin da Allah ya muku wasici da wannan an gane ko a ƙarshe ne babu babu hujja akan wannan faman azlamu shin wane ne yafi zalunci mimman iftara ala Allah kadhiba ga wanda ya kirkiri ƙarya ya jingina ta zuwa ga Allah an gane ko kadhiban an kawo shi nan na kira dan a nuna maka kowane irin nau'i na ƙarya ka jingina shi zuwa ga Allah li yudilla nasa dan ya batar da mutane bai ghairi ilmin ba tare da ilmi ba an gane ko na an kawo bai gairi ilmin saboda waɗansu suka ce a'a ai babu wanda zai batar da mutane akan hanyar Allah sai in ya kasance shi ma jahili ne waɗansu suka ce a'a bai gairi ilmin waɗansu sun san abin bai da kyau an gane ko amma suka aikata idan sai zamanto bai gairi ilmin ko ya zamanto wato ta'kidi ne ko ko a'a bai gairi ilmin ba tare da ilmi ba dan akwai wanda yake batar da mutane akan yana da ilmi afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilm yana tare da sani amma wadan suka ce a kai bai gairi ilmin kin nan bai da sani kuna kuke gani yana da sani domin ya jahilci makomarsa bai sarrada din wutar jahannama ba shi yasa ki aka ta wannan abu wallahu ta'ala a'lam li yudilla an-nasa bighairi ilm lalle babu wanda ya fishi zalunci wanda ya batar da mutane ba tare da wato abin nan dan ya batar da mutane daga hanya ya kirkira ƙarya ya jingina ta ga Allah dan ya batar da mutane bi ghairi ilmin ba tare da ilmi ba inna Allah la yahdi al-qawma adh-dhalimin Allah subhanahu wata'ala baya shiryar da mutane da suke azzalumai nan sai mu ce to la yahdi al-qawma adh-dhalimin Allah baya shiryar da su in sun kasance akan zalunci domin nan adh-dhalimin azzalumai muna ganin da yawan mutane ko yanzu a Turai kuna ganin mutane da dama suna musulunta a Holland kun ji wani babban dan siyasa makin musulunci ya musulunta ko ba haka ba a wurare daban-daban za ku ji wani ya musulunta to an ce Allah baya shirye da su ai shikenan a'a ana nufin madamu musurrina ala dhulm amma in suka tuba shikenan Allah zai shirye da su ina fatan ku fahimce ni to anan kafin mu karanta aya ta gaba duk da yake lokaci ya dan matso akwai abubuwa masu dan muhimmanci ba mu sani ba ko lokaci zai ba mu dama na farko shine ka'ida ta harda alqur'ani akan haruffa na hijaiyya kullum kake har da alqur'ani in ka san qawaidul hifz baka wahala anan da yace samaniyata azwaj min ad-da'l ithnayn wa min al-ma'z ithnayn to a cikin har da in kamance wanne ne gaba tsakanin ad-da'an da al-ma'z sai kai aiki da ka'ida ta huruful hijaiyya a cikin huruful hijaiyya in an ka dauko a ba ta sa sai an kawo ga da ko ba haka ba in an ka ce da sai a ce ƙa, za, a, gha, fa, ƙa, ka, la, sai a ce mi, ma, kenan kaga badun ta gabaci mimun, to in ka zo da ka ce samaniya ta azuwa sai ka tuna min dha'ani sinaini wa min al-ma'abi sinaini badun ta gabaci mimun, haka kuma tsare yake a cikin huruful hijaiya. Sannan wa min al-ibli sinaini wa min al-baqari sinaini haka nan ne. In an kawo huruful hijaiya da mi ake farawa, alifun sannan akai mi, ba'un, wa min al-i i i al-hamza iblis ne wa minal ba ba bakari sunaini kaga baka fara cewa minal bakari sunaini wa minal iblis sunaini sai ka rikice ina fata an fahimce ni to wannan ka'ida ce ta har da wanda aka gina akan huruful hijaiyya a wannan wurin malaman tafsiri suke cewa musamman ibnu ashur yace ibnu jarir at-tabari ya danganta wata ka'ida daga zuwa ga imamu qatada da imamu mujahid da imamu suddi an gane ko wanda ake cewa as-sabr wa taqsim shine wato ka'ida as-sabru a binciki abubuwa wa taqsim kina asalin shi at-taqsim wa sabru a rarrabe abubuwa sannan kuma a jarrabe su a ga wanne ne ya tantance ya zamanto illa yace to shi a wajen shi anan as-sabru wa taqsim bai dace wannan kamar wannan ka'ida ba ta cika ba a wajen sa amma malamai suka cewa a'a ai shi as-sabru wa taqsim yana iya zamantowa am yana iya zamantowa khas abinda ake nufi da am ai ba dukkan dabbobi ne Allah ya magana akan su ba waɗansu nau'i ne daga cikin dabbobi shi yasa ya ce to gaira sa kuma kan waɗansu halaye ne kenan ba akan dabbobin gaba ɗaya bane tunda na azzakar wal unsa ba ai magana su ba wato an yi magana zakar wal unsa mashtamalat alaihi arhamul insan amma waɗansu sifofi ne aka ba su aka haramtar da su kenan na asabur wa taqsim babu shi a'a sai a ce a'a shi asabur wa taqsim yana da alaka da illat ai illat ce an kai asabur wa taqsim abubuwan da suka ce haramun ne aka yi bincike a gano menene illa in ka ce abu kaza haramun ne to ina illa take ina fatan kun fahimce ni to dan haka dai wannan ilimi ne mai muhimmanci kuma ka'idodi ne na ilimi wanda yake son ya san ilimin fiqh da kyau sai ya san irin waɗannan ababe as-sabr wa taqsim an gane ko ko kuma malaman al-jadal waɗanda suke iya jayayya a nuna maka inda gaskiya take ko ko waɗansu in sun bace su koma akan ƙarya shine suke kira ash-shartiyy al-munfasil malaman kuma malaman al-mantiq masu karatun hankali da hujja ta hankali sune suke kira ash-shartiyy al-munfasil a cikin wannan aya waɗansu malamai kuma na aljadar sun kace ismun shi at-tardid wa taqsim amma wanda fi shafan mu shine malaman usulul fiqh dan su suke magana akan shari'a sun kace as-sabr wa taqsim ya za mu yi mu gane wannan bayani bayanin yana da yawa kuma an nuna mini lokaci yayi dan haka dai a ƙarshe abinda za mu ci kamar Allah yana son ya kawo su a kusa dan sai mun yi bayanin a kaɗan sai mu bari sai sati mai zuwa wai shin abu idan za a haramta shi mu'allalun bi illatin ma'qula shin akwai illa wanda hankali zai gado zai gane ta ko ba haka ba kafin ka ce abu kaza haramun ne to akwai illa ta hankali misali in mun ce abin nan yana cutarwa ya zan mi ya zan haramu saboda illa hankali ya gano yana cutarwa amsa abudiyan ko ko Allah ya ga dama ya haramta shi ba tare da mun san illar ba to waɗannan ababen da kuka haramta ku kafin rai as-sabr wa taqsim shin akwai wata illa ta hankali wadda ta nuna wannan abin bai halatta ba cutarwa yake yi ku kawo ko ko kuna da hujja daga wajen Allah in babu to kenan ƙarya kuke yi ina fatan haka dai mutane sun fahimci abin da ake nufi sati mai zuwa in Allah ya kai mu na rai da izinin Allah subhanahu wataala za a tashi akan wannan bayanin da izinin Allah abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah subhanahu wataala ya gafarta muna in mun mutu kuma Allah ya gafarta muna in mun sati mai zuwa ba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh